إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله يقول الله جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذه الآية الكريمة هذا النص الجليل من الله جل جلاله يخبر الله تبارك وتعالى فيه أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون كلهم إلى آدم وحواء ولكن الله تبارك وتعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم الله تبارك وتعالى فرقا وجعلهم جماعات وجعلهم شعوبا وقبائل أي قبائل كبارا وصغارا وذلك لأجل أن يتعارفوا أي لأجل أن يتعارف بعضهم على بعض ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم كذلك فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل ذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعارف والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب التي يحثنا الله تبارك وتعالى على القيام به فلأجل ذلك جعلهم الله تبارك وتعالى شعوبا وقبائل ليتعرفوا لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف عليه التعارف ولحوق الأنساب ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم عند الله أتقاهم أي أكثرهم طاعة لله تعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم تمسكا والتزاما بدين الله تبارك وتعالى فهو أكرمهم عند الله تبارك وتعالى لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا ومنزلا ولكن الله تبارك وتعالى جعل أقواهم وأكرمهم وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى من يتقي المعاصي من يحفظ نفسه أما حرم الله تبارك وتعالى عليه ويقوم بما أمره الله تبارك وتعالى كأن الله تعالى يخبرنا في هذه الآية ويحثنا ويأمرنا على أن نتقيه وعلى أن نعبده حق الإبادة وأن نقوم بكل الحقوق التي كلفنا الله تبارك وتعالى إياها كأن الله تعالى يقول أيها الناس إنما خلقتكم من أجل أن تعبدوني وتوحدوني بكل العبادات كأن الله جل جلاله يقول ذلك لنا ولكن الله تبارك وتعالى عليم خبير ولهذا قال تعالى إنه عليم خبير والله تعالى يعلم من يتقي منهم ظاهرا وباطنا ويعلم من يتقي منهم ظاهرا لا باطنا فالله تبارك وتعالى يجازي كلا بما يستحق فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى نكون أكرم عند الله تبارك وتعالى وحتى نكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن في هذه الآية العظيمة دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة شرعية لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنهم جعلهم شعوبا وقبائل لأجل التعارف فمعرفة الأنساب أمر من أمور الدين وشان من شؤونه ومطلوب شرعا أن يتعارف الناس الأنساب لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم أنهم جعلهم قبائل وشعوبا ليتعارفوا فمعرفة الأنساب مطلوبة مشروعة فعلينا أن نتعارف على أنصابنا ما به نتقي الله تبارك وتعالى ما يذكرنا بقدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج هم المامومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم أسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أدم لنا استقرارنا وأمننا يا رب العالمين اللهم اجعلنا آمنين سالمين مطمئنين يا رب العالمين اللهم آمنا من كل المخاوف برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك عليك بأعدائنا اللهم عليك بأعدائنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين uwa musulmi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu mun halice ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban kuma muka sa ku yankuna yankuna daban-daban ga yankin Afirka ga yankin Asiya ga yankin Turai ga yankin Amurka ga yankin indiya ga yankin yankuna da yawa Allah subhanahu wataala ya yi mu kuma Allah ya sanya mu kabilu kowane yanki cikin shi akwai kabilu masu ɗimbin yawa Allah ya ce duka ya yi wannan ne littaraf don ku san junanku don wannan ya san wannan cewa ɗan waje kaza ne ɗan ƙabila kaza ne amma Allah ta'ala ya ce inna akramakum inda Allah atqakum lalle wanda ya fi ku daraja da girma da matsayi da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya fi ku tsoron Allah lalle Allah subhanahu wata'ala wato masani ne kuma gwari ne da abin da yake aikatawa da abin da bayi yake aikatawa wannan aya mai girma wannan nassi bayyananne a cikin shi Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari cewa ya halicci bani adama gaba daya daga asli guda daya daga jinsi ɗaya shine jinsi na mutum kuma dukkansu Allah subhanahu wataala ya halicce su ne daga namiji da mace dukkansu Allah subhanahu wataala ya sanya su gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga annaba Adam da Hawwa kuma Allah subhanahu wataala ya watso mazaje masu yawa da mata masu yawa daga annaba Adam da kuma Hawwa to Allah subhanahu wataala ya sanya mu gaba ɗaya a haka yankuna Allah ta'ala ya saya mu kabilu tare da cewa asalin mu guda ɗaya ne uwayen mu guda ɗaya ne amma Allah subhanahu wataala ya kakkasa mu kasashe daban-daban garuruwa daban-daban kabilu daban-daban cikin kabila ɗaya ma sai kaga kabilu da dama a cikin ta duka Allah ta'ala yayi wannan ne saboda ainihin mu san juna domin da Allah subhanahu wataala ya bar kowa shi kadai ne kowa shi kadai ne baban kashi ba ya da diya ba kowa haka yake rayuwa da wannan sanayye wadda sakamakonta za a samun taimakon juna da bai faru ba da kama ma juna bai faru ba da taimakon juna da tausaya ma juna da duk bai faru ba da tsayuwa da haƙoƙin dangi haƙoƙin ƴan uwa haƙoƙi na zumunta wanda Allah subhanahu wataala yake yawan umarninmu da mu yi shida bai faru ba Allah ta'ala za ka ji din ya zano kyautata ma waɗanda Allah ya ce a kyautata ma to sai gaga Allah ya sa ‘yan uwanka na kusa ƙannanka da magajiyanka ƙannan uwa da ƙannan uba magajiyan uwa da magajiyan uba dangi gaba ɗaya za ka ga Allah subhanahu wata'ala ko ya ce wa laƙarbina ko Allah ya ce wa zil ƙurba ko dai Allah ya ce waɗanda suka fi kusa ko kuma Allah ce ma'abuta zumunci a kyautata musu Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun Allah ya ce qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabin do abinda za ku ciyar wani alkhairi to ku ba uwaye nan ku ba ƴan uwan uwaye dangin ku na kusa to in ba dan irin haka ba Allah subhanahu wataala ya sa wane shine baban wane wane dan wane wane kanan wane wane wane wane to ta ina za a samu wannan haƙi da Allah subhanahu wataala yake cewa a ba dangi na kusa a ba ma abuta zumunci to saboda ire-iren waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya sa wannan dan wannan ne wannan jikan wannan ne wannan kama kunnan wannan ne haka dai haka dai haka dai saboda a tashi da irin waɗannan haƙoƙi a samu zumunci a samu sadar da zumunci a samu tausayin juna a samu taimakon juna a tsakanin mutane shi yasa Allah ta'ala yayi mu a haka Allah ya sanya mu kabilu kuma Allah ya sanya mu ƙasashe daban-daban yankuna daban-daban ba dan komi ba sai saboda ire-iren waɗannan al'amura su tabbata a cikin rayuwarmu da ma waninsu daga cikin abubuwan da suna tsayawa ne akan mu san junanmu da kuma ainihi riskan asilillukan kowa kowa ga daga inda ya hito kowa ga kabilan shi kowa ga dangin shi kowa ga iyayen shi kowa ga kakannin shi kowa ga kabilin shi saboda wannan ne fa Allah subhanahu wataala yasa ya halicce ma haka muka zamanto kasashe yankuna daban-daban kabilu mabambanta ga ma kasa guda daya kai kana jin magana ta ni ina jin magana amma ni ba ni fahimta ka kai ma ba ka fahimta ta duk Allah ya yi haka ne saboda mu san girman Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa minayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wa ta'ala halittar da Allah ya musammai bakwai sama har guda bakwai yana nuna girman ikon Allah subhanahu wataala zaka ji kowa na faɗin sammai bakwai babu wanda ya taba ganin su amma saboda Allah da manzon shi sun ba mu labari mun yarda kusan kullun cewa muke sammai bakwai ba mu cewa sammai mai shiru sammai har guda bakwai dan mi saboda Allah ne ya ba mu labari wajibi ne mu gaskata Allah wajibi ne mu yarda da labarin da Allah subhanahu wataala ya ba mu wajibi ne mai yarda da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da labaran da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ba mu labari, saboda haka alama ce daga cikin manya-manyan alamomin ƙudura da iko da iyawa ta Allah subhanahu wa ta'ala haka ma ƙasai bakwai, su ma babu wanda ya taba shigar su ya gane su, amma don Allah ya ba mu labari mun yarda, don manzan Allah ya ba mu labari mun yarda cewa lalle ƙasai ma guda bakwai ne. sai Allah ta'ala ya ce wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin harshenku ni ina Hausa kai kana zabarmanci ni ina Hausa kai kana larabci ni ina Hausa kai kana buzanci ni ina Hausa kai kana fulatanci ni ina Hausa kana gurmanci ko kana barbarci ko kana yarbanci ko kana ibanci ko kana turancin ingila ko turancin faransa ina Hausa kai kuma kana yin waɗannan wannan alama ce daga cikin alamomi ikon Allah subhanahu wataala mana duk lokacin da kaga wani wanda ba kai ba yana magana ba irin taka ba to ya kamata ya tuna maka girman Allah subhanahu wataala ya ƙara sa ka ka ƙara imani da Allah subhanahu wataala haka ma bambancin launin ku wani baki kirin ne wani baki baki ne wani baki ne wani fari kal ne wani farfari ne wani ja wani jajawar wani jajajaja kowa ga irin yadda Allah subhanahu wataala yi shi bambancin launin fatan mu alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala ko ƴaƴanka ma waɗanda suke uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai ka ga bambancin launin fatan su ba iri ɗaya bane duka wannan yana tunatar da kai saboda wa'azi ma tare da kai ga yanan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinina a cikin ƙasa akwai alamomi ga masu yaƙini waɗanda suke nuna girman Allah subhanahu wataala waɗanda mutum zai kalle su ya nazari ya diba su su kara mai imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa fi anfusikum kai har cikin makan ku akwai saboda haka wa'azi ma tun daga gidanka ka kallo su abubuwa ka kalli diyanka da babba da mai bi mai da mai bi mai zaka ga sai ka ga bambancin launin fatan su na wani yahi wani haske na wani yahi wani duhu wannan zai kara ma imani da Allah subhanahu wataala wannan zai kara ma yarda da Allah subhanahu wataala da kazare kazake ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka san cewa Allah ya yi ka ne dan ibada kawai saboda ka alamomi waɗanda suke nuna girma Allah subhanahu wataala suna nan barkatai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komi akwai alamar da take nuna cewa Allah shi kadai ne kowane abun ka dibe shi zai sa wa'azi ne Allah yake maka da komi ma shi yasa Allah subhanahu wataala ke ta afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قاسناها للتدبا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إندافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم duk waɗannan abubuwa Allah ya aje su ne doron ƙasa don su tunatar da mu Allah mu ƙara imani da Allah mu ƙara zaƙewa mu bauta ma Allah subhanahu wataala mu zara dancan mu mutan cewa ba mu da wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wataala ba to duka waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne ya yi mu haka mabambantan launi mabambantan harshe don su tunatar da mu girma Allah mu tsaya tsayin daka mu bauta ma Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka amma mu sani cewa daraja da girma da daukaka gaba daya yana faruwa ne da biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce lalle mafi darajarku mafi girman ku wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yafi ku tsoron Allah subhanahu wataala kenan mafi daukaka mafi girma mafi daraja a wurin Allah subhanahu wataala shine wanda yafi mutane yawan biyayya ga Allah wanda ya bi mutane yawan biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi mutane kame kanshi daga aikata ayyukan sabo daga ayyukan zunubai daga ayyukan laifi wanda in aka aikata su ana rubuta ma mutum zunubi ko laifi to wanda ya bi mutane kamewa da gare su to shine yafi tsoron Allah subhanahu wataala wanda yafi kowa tsananin riko da addinin Allah to a wurin Allah wannan shine mafi girma shine akramu shine ashrafu shine azam shine ajallu a wurin Allah subhanahu wataala yafi kowa daukaka yafi kowa girma yafi kowa daraja yafi kowa kusanci ga Allah subhanahu wataala wanda yake tsananin biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala ba wai wanda yahi mutane yawan dangi ba ko yawan al'umma ba ba shine mafi daraja a wurin Allah ba ba wanda yabi mutane asli mafi daukaka ba asli mafi daraja a'a wanda ya fi kowa daraja shine wanda ya rike Allah subhanahu wataala wanda ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya riko da addinin musulunci yana bin Allah subhanahu wataala sau da kafa to wannan shine mafi daraja a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kamar yana so ya nuna mamu cewa ni fa mutane duk wannan ƙasa ƙasan da nayi ku da yankunan da nayi ku da kabilu daban-daban din nayi ku ne dan ku zama bayina ku tsaya ku bauta mani bautar da na sa ku yi bautar da na turo annabi na da ita zuwa gare ku to ku tsaya ku yi ta don haka na halice ku shi yasa Allah ya kawo maganar tsoron shi a wurin Allah subhanahu wataala yana so ya ce duk duniyar nan gaba daya duk sararin duniyar nan da sammai da kasai da itace da duk abin da ke ciki duka Allah ya yi su ne da a tsaya a bauta mashi da a mai da hankali a yi sallah a mai da hankali a yi azumi a mai da hankali a yi zakka a mai da hankali a yi aikin haji da umara a mai da hankali a koyi karatun alkur'ani a iya a mai da hankali a koyi sunan manzala sallallahu alaihi wasallam a iya ta a yi kokari a koyi yadda za a kyautata ma iyaye yadda za a kyautata ma iyali yadda za a kyakkyawan zamantakewa da makwabta yadda mutum za yi kasuwanci ba cuta ba zalunci ba cin amana ba ha'inci a cikin wannan kasuwa yadda mutum za yi duk wani aiki da za yi ba tare da ya yi cuta ba ba tare da ya yi zalunci ba ba tare da yayi cin amana a cikin duk wani aiki ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya halice ku idan kun zamanto haka duk wanda yake haka to shine mafi daraja shine mafi kusanci shine mafi daukaka a wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce lalle Allah masani ne gwani kama Allah ta'ala yana so ya ce tunda wanda ya fi ku a wurina shine wanda ya fi ku tsoron Allah to Allah ta'ala shi ya san cikin ku wanda yake tsoron Allah zahirin shi da baɗinin shi Allah ta'ala ya san wanda yake tsoron Allah gaban mutane kuma a zuciyar shi ma haka nan ne kuma Allah ta'ala ya san wanda yake tsoron Allah a bayyane amma a zuciyar shi ba haka nan bane shi yasa Allah ya cika ayar da cewa inna Allah alimun khabir lalle Allah subhanahu wataala gwani ne kuma masani ya san duk abin da muke aikatawa kuma gwani ne game da duk ayyukan mu gaba daya ya san wake tsoron shi a bayyana boye ya san wake tsoron shi a bayyana ba boye ba saboda haka kama Allah ta'ala yana ba mu tsoro ne mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala zahirin mu da kuma batinin mu kan mu yarda mu ji tsoron Allah saboda mutane amma cikin mu ba haka nan bari cikinmu muna kin Allah muna kin manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna kin addinin musulunci ba mu san komai da muke aikatawa in muka yaka nan mun shiga uku babu wanda zai fi mu tabewa da asara ranan alkiyama saboda mun bayyana ma mutane muna tsoron Allah amma shi Allah muna nuna mai ba mu tsoron shi saboda muna ganin kamar baya ganin mu da haka Allah ta'ala tsoro yake ba mu duk wanda ya ji tsoron shi a bayyana da boye to Allah zai mai kyakkyawan sakamakon da ya dace da shi ranar alkiyama duk wanda ya ji tsoron Allah a boye a bayyana ba boye ba to zai game da mummunan sakamako wurin Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye mu a cikin wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala yana nuna mu cewa neman salin dangane dangane wato mutum ya nemi sanin asalin shi abu ne wanda shari'a ta nema domin Allah ta'ala ya ba da labari a cikin wannan aya mai girma cewa li ta'arafu dan kusan juna dan kusan aslin ku kenan sanin asli abu ne bukata ce ta shari'a in ka nema asli kana neman wane ne kakanka wane ne kakan babanka wane ne kakan kakanka kana ta tambaya kana ta tambaya kamar yadda zaka ga mu ba mu da irin wannan damu ba mu damu da ita ba yanzu mutane da yawa in ka tambaye su su gaya ma kakan babansu ba su yahudi mutane da yawa in ka tara mutum ɗari da ya ka samu mutum goma cikinsu wanda zai wadin kakan baban shi ba kakan shi ba wanda ya yi ya yi baban shi amma larabawa ƙaramin yaro ɗan shekara bakwai matuƙar dai ya buɗe baki yana magana wallahi sai karanta ma kakan shi guda ishirin sai zan ki gaya ma shi wane ne ɗan wane ne wane ne ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane wane ɗan wane sai ya gaya ma kakan shi guda ashirin mu kuma muna nan na uku ma ba mai yahudi daga kakanmu kakan babanmu ba mai yahudi ba mu san kowa ne ba mu san sunan shi ba amma dai mun san akwai shi to wannan cikas ne Allah ta'ala ya ce li ta'arafu dan kusan juna ashe sanin wannan bukata ce ta shari'a abu ne mai kyau shi yasa lokacin da muka je su dan muka sha wahala in ka bari sunan ka ka bari sunan babanka da kakanka da an ce wane ne kakan babanka sai kai shiru mutum bai sani ba kuma lokacin ba waya ke akwai wane ka kira da Allah gaya maka babu sau da haka za a baka takarda a ce sunaye biyar ake so kasa bayan naka kasa na babanka kasa na kakanka kasa na kakan babanka kasa na kakanka haka ka jira su sai ga uku kowa uku yake tsayawa daga kai sai babanka sai kakanka mutum ya ce a bari da Allah sai ya yi nazari ko sai ya je ya tambayo ko ba cikin kasa kake ba dole sai ka je ka ga dangi dangin ma sai manya-manya masu shekaru da yawa su ne za su yi baka wannan labarin to saboda haka kenan wannan aya mai girma a cikin da Allah subhanahu wataala yana umarninmu da mu san ainihi iyayenmu mu san kakanninmu mu san asalinmu mu san danganenmu abu ne da shari'ar musulunci ta bukaci mu zanki to ya kamata mu bari watsi da wannan duk cikin addinin musulunci ne saboda Allah subhanahu wataala ya ce dan mu yi haka wannan aya kuma a cikin ta Allah subhanahu wataala yana kwadaitar da mu yana jan hankalinmu akan mu zamanto masu tsoron shi mu zamanto masu biyayya ga dokan Allah mu zamanto masu tsananin da'a ga Allah da manzo Allah mu zamanto masu tsananin riko da addinin musulunci mu bar wargi da addinin musulunci kuma mu zamanto masu yin nisa daga sabon Allah duk wani abu da Allah ya ce mu bari to mu zamanto mai kowa nisan ta shi da haka ne ake samun tsoron Allah Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu tsoron shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin masu roko da addinin shi Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu biyayya gare ka da annabinka Allah ka kara mana son ka da annabinka Allah muna roƙonka ka ba mu da muna mai albarka Allah subhanahu wataala ka shayar da mu ruwa masu albarka daidai da mu ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala zuwan shugaban ƙasar mu da za a yi ranar litinin a garin nan namu Allah ya kawo shi lafiya mai da shi lafiya Allah subhanahu wataala ya sa zuwan shi mabarin ci gaban garin nan namu ne Allah ya sa zuwan shi ya zamanto duk wata matsala da ke cikin garin nan ƴan garin nan za su gaya mai ita ya mana maganinta da taimakon Allah subhanahu wataala kuma ana gayyatan al'umma ranar litinin kowa ya ta kwanshi da kwarkwata domin a tarbi wannan babban shugaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada iko Allah ya bada dama halarta Allah subhanahu wata'ala ya sa duk wata matsala ta zo ƙarshe a garin nan namu domin muna da matsaloli masu yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke gaba a cikin garin nan su gabatar da waɗannan matsalolin buƙatar da muke da ita game da waɗannan matsalolin a wurin shugaban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya sa irin alkawuran da yawancin zuwan nashi ya zo da wasu waɗanda suka yi su kuma Allah ta'ala ya bashi ikon cika su Allah ta'ala ya kawo mana ci gaba a garin nan namu a wannan jiha tamu Allah subhanahu wataala ya kawo mana ci gaba a kasa gaba daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka kara mana haɗin kai ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci da munafici da shirka da zalunci da dukkan mugayen halaye marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara masu lafiya marigayen gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka kara ma musulunci daukaka Allah kara ma kafirci wacewa da rushewa Allah ka taimake mu ka watsa kafirai makiyan mu ya Allah Allah ka tarwatsa kafirai makiyan mu ya Allah waɗanda suke kashe mana ƴan uwa a Palestine da sauran wurare ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka kassara su ya Allah Allah ka yi raga-raga da su ya Allah Allah ka watsa su ya Allah ka tarwatsa su gaba ɗaya ya Allah ya tsaye da sallah